باليسير من العمل وتجاوز عن الكثير من الظلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله قدوة العاملين صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فالخير كله الخير والسعادة في تقوى الله عز وجل والعمل الصالح والدنيا خلقا لكم وأنتم خلقتم للآخرة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن ذهذه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور واعلموا رحمكم الله أنه لا تقوم الدنيا إلا بقيام الدين ولا تنال العزة إلا بالخضوع لرب العالمين ولا يسيغ الدين إلا بالإخلاص واتباع سيد المرسلين والعمل الصالح هو رأس مال الفائزين ومن حاسب في الدنيا نفسه خف في القيامة حسابا وصح عند السؤال جوابا وحسن من قبله ومآبه ومن لم يحاسب نفسه دامت حصارته وطالت بالقيامة وفاقه أحاطت به خطيئته يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وكل يوم ينقضي بعدا عن الدنيا والدور ويقرب من الآخرة والقبور قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ووالله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بما كنتم تعملون فالجنة للمطعين والنار للعاصين فالزموا طريق النجاة فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها من عمل صالحا فلنفسه ومن عساء فعليها فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يذل عليها ومن يكسب إثما فإنما يكسب على نفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه كل نفس بما كسبت رهينة ولن تؤثر بتكثير الآخرين ولا بالانحراف المنحرفين ولا بخذلان المخذلين عباد الله اتقوا الله تعالى في هذه الحياة هذه الحياة المضطربة هذه الحياة المشاكلة هذه الحياة الدنيا مغرورة ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور اللهم ثبت أقدامنا على دينك وعلى طاعتك وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى يأتينا اليقين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك اللهم ثبتنا على دينك وعلى طاعتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنا في أوطاننا واصل أمرنا ولاة أمورنا واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya wajabtawa kansa rahama sannan ya yi kyauta ma bayansa kyauta mai yawa na ni'imomi waɗanda ba za su gidanyu ba ina mai gode masa subhanahu wa ta'ala ina mai godiya gare shi ina mai yarda da abin da ya bayar na kaɗan cikin ayyuka da lada mai yawan gaske ka yi aiki kaɗan Allah ya bulbula maka alkhairi sannan wanda ya zanto yake ƙetare dukkanin laifuffuka game da bayi waɗanda suka yi zunubi masu yawan gaske ka tuba rana guda Allah ya fi maka zunubinka na shekara tamanin rana guda Allah ya rushe waɗannan zunubi da tuba kyakkyawa da istighfari kawai ina mai shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai shi kada yake bashi da abokin tarayya ina mai shaidawa annabi Muhammad annabinmu bawan Allah manzon Allah abin koyi ga dukkanin talikai kuma rahama ga dukkanin bayin Allah tsira da amincin Allah da albarkan Allah mai yawa su yawaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar hisabi amma bayan haka ya ku mutane ina muku wasiya da ni kaina da jin tsoron Allah alkhairi ne shi alkhairi dai shine dukkanin wani alkhairi da Allah ta'ala yayi umurni da ayi sannan jin dadi na nan cikin tsoron Allah madaukakin sarki duk wanda ya ji tsoron Allah zai samu kwanciyar rai a zuciyarsa zai samu sanyin hali a rayukarsa zai samu ainihin jin dadi mai yau da gobensa saboda tsoron Allah tana sa karshashin rayuwa ka ji daɗin rayuwa ka ji baka cikin tsoro baka cikin firgita sai kana da tsoron Allah ayyuka na kwarai Allah madaukakin sarki ya sanya su su zanto a wannan duniya wato riba ce mai yawan gaske ga dukkanin mumini dan uwa an halicci kayan duniya duka gabaki ɗaya saboda ku ko kuma an halitta ku saboda lahira saboda kiyama in ta tsaya kowa zai amshi sakamakonsa Allah madaukakin sarki cikin alkur'ani yana cewa lalle za a cika muku abinda kuka yi na ladadakinku ranar tashin kiyama duk wanda aka yi nesa nesa da shi daga wuta aka kusatar da shi zuwa ga aljanna hakika wannan ya rabauta Allah ka rabautar da mu rayuwar duniya ba komai bane face jin daɗi ne ɗan kaɗan mai ruɗi ku sani ya ku bayin Allah Allah ya ci kanku da rahama lallai duniyan nan ba za ta tsaya daidai ba wallahi sai da addinin Allah ba yadda za a yi wannan duniya ta tsaya shiru lafiya kalau sumul galau wallahi sai da addini in babu addini duniyan nan ƙarya take ta zauna lafiya sannan ba za a samu wani ɗaukaka ba face sai an kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin Allah shi ne mai ɗaukakawa shi ne mai kaskantarwa lallai addini ba zai zanto ingantaccen addini ba sai an yi shi don Allah sai an yi shi da ikhlasi an nufaci Allah kawai da shi ba a nufaci duniya ko mutane da shi ba sannan sai ya kasance ana koyi da shugaban halitta shi ne Muhammad sallallahu Alaihi wasallam sannan sai aiki sun zanto kyawawa akan haka sannan ku sani cewa ƙarshen aiki na kwarai shi ne sakamako mai yawan gaske a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda ya hisabi makansa a nan gidan duniya to dai samu saukin hisabi a lahira idan kai hisabi mai rayuwarka a yau me ya kamata yi kuma lada nawa yau na yi zunubi nawa yau na yi kana lissafin wannan kana gujewa ainihin zunubi kana kusatar lahira sai ya zanto hisabinka ta lahira ta yi sauki amma matukar baka hisabi makanka a nan gidan duniya to hisabinka a lahira za ta yawaita kuma za ta yi baki Allah kiyaye mu ya ku bayin Allah lalle duk wanda yake so ya samu saukin tambaya to lalle ya amsa waɗannan abubuwa kamar yadda Allah subhanahu wataala yace istajibu lillahi wal rasul idza da'akum matukar kana son ka samu wato tambayanka ta yi sauki ranar lahira duk tambayoyin da za a maka to amsa kiran Allah da manzo tambayoyinka da su yi sauki lallai dukkanin makoma tana gare shi subhanahu wata'ala lallai duk wanda bai yi sami makansa ba to hasararsa da dalamansa da ta yawa ranar tashin kiyama kuma kurakuransa za su kewaye shi Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wata aya yace ranar da mutane za su fito daban-daban kowa da irin ayyukan da suka yi a duniya sakamakon aikin su sakamakon irin alamar su da za a gani a filin tashin kiyama Allah ce za a fitar su don su ga ayyukan su wanda ya aiki na kwarai ko mai kwayan zarra za a nuna masa hakan nan wanda ya aiki na sharri ko da kwayan zarra za a nuna masa lalle dukkanin abin da Allah ta'ala ya hukunta na game da karewar duniya wallahi wannan abun a kusa yake karka dauka yana da nisa domin wannan gida gida ce makusanciya ma'ana ba ta da tsawo in ka kwatanta ta da rayuwar lahira sannan ka sani cewa kabari kullum yana Allah Allah ka je yana dada matsoka yana ce bawa kai kusa bawa kai kusa bawa kai kusa Allah ce mutuwar da kuke gudun tannan fa wallahi tana kusa tare da ku kuma za ta riske ku sannan da ta mai da ku zuwa ga masanin gaibi shine Allah subhanahu wataala sannan Allah zai ba ku labari akan abin da kuka aikata gidan duniya ina muku rantsuwa da Allah ina muku rantsuwa da Allah kamar yadda kuke bacci haka za ku mutu ranar da aka wayi gari ajalinka ya riga ya kare kamar mutum ne ya kwanta bacci abu da a daga shi a samu shi kenan wayan ya tafi haka mutuwa da ta zo kowane daya daga cikinmu kuma wallahi za a tashe ku a filin tashin kiyama kamar yadda kuke farkawa a bacci yanzu lokacin da ka farka a bacci da lokacin da kake kwance kake bacci ka manta da duk komai ka manta da gidanka ka manta da matanka ka manta da dukiyarka ka manta da yan uwanka ka manta da abokanka ka manta da kasuwancinka sana'arka gonanka lokacin da kake bacci duk ka manta da wannan ubangiji subhanahu wataala ya ce ranar da zamu tashe ka zamu tashe ka a wani mataki a wani matsayi na musakan ka maka abin da kai lalle ya ku bayin Allah Allah zai yi sakayya a duniya zai yi sakayya a lahira kamar yadda yake sakayya a duniya ma waɗansu mutane miyagu da munanan ayyukansu a wajen kama su da hukuma kamar yadda yake sakayya ma waɗansu mutanen kirki a nan duniya da ainihin samun kwanciyar hankali da ainihin samun karsashi da jin daɗi har zuwa lokacin da za su bar wannan duniya ba su da bakin ciki ba su da damuwa ya ku bayan Allah aljanna Allah ya tabbatar da ita ne ga masu masa da'a wuta kuma Allah ya tabbatar da ita ne ga masu sabo ku riki hanyar tsira lalle duk wanda yake da idanu na gani to yi kokari ya gani da kyau ya gani da kansa ma'ana ya rige masa wanda ya makance da gangan to ya sani cewa makantansa da gangan da ta jawo masa matsalarsa Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya aiki na kware ya yi makansa ne wanda ya munana ya yi makansa ne Allah ya ce duk wanda ya shirya ya shirya dan karan kansa wanda ya bata ya bata dan karan kansa Allah madaukakin sarki ya ce babu wata laifi da ɗan adam zai tara ta face ya tara ta ne makansa don ba ya tara ma wani ba ne ba da je a ɗauki wannan laifin a ba babansa ko mahaifiyarsa ko abokinsa ko kaninsa ko wansa ko ‘ya'yansa ba ya tara ta ne makansa Allah ce haka wanda ya gode ya gode ne makansa lallai kowace rai da ta samu abin da ta aikata a filin tashin kiyama gashi nan an halatto da shi gashi a gabanta a wannan lokaci babu wani hanzari babu wani ainihin da na sani da zai yi amfani ya ku bayan Allah kar ku rage al'amuranku na lahira watsar da shi a nan gidan duniya ba tare da kun tattala shi ba wanda gobe kiyama shine abokin zamanku lallai duk wanda ya juya baya ya juya baya makansa kuma tabewa da ta biyo masa baya Allah ka tsare mu ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ku rike addininku da karfi ku rike imaninku da karfi ku tsaya akan wannan musulunci har zuwa lokacin da ubangiji subhanahu wataala zai kawo ƙarshen al'amuran shekaru Allah madaukakin sarki ka yafe mana zunubanmu Allah ka gafarta mana kurakuranmu Allah ka ainihin ka tubanmu ubangiji subhanahu wataala ka sa mu cika da imani Allah ka nesanta mu daga dukkanin abin da yake saba maka ne ubangiji ta'ala ka kusata mu da abin da yake shine da'a gare ka Allah madaukakin sarki ka ainihin yafe mana zunubanmu da mu da iyayenmu da mu da iyayen yan uwanmu ya ubangiji subhanahu wataala ka zauna da mu lafiya ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah madaukakin sarki muna roƙo ka ka mana albarka a rayuwarmu gabaki daya Allah subhanahu wataala ka tabbatar da alkhairi duka a cikin rayuwarmu sharri kuma ka nesanta shi ga gare mu ya Allah muna roƙonka ya Allah shugabannin da suke jagorantar mu akan kowane hali ya ubangiji ta'ala ka daro su ka dora su akan daidai kurakuran su Allah ka nuna musu don su samu daman gyarawa la Allah madaukakin sarki daidai din su Allah ka tabbatar da su akai Allah ka ba mu wato tsayuwa akan wannan addini har zuwa lokacin da zamu bar wannan gidan na duniya Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani wannan shine karshen kudubar mu muna fata Allah madaukakin sarki ya hada rawukan mu da gafara wa subhanaka allahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk aqulu qawli hadha wa astaghfiruka li wa lakum